أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijira na muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da goma sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha a shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ci gaba da karatunmu da muka saba na tafsirin wannan suratu tauba wanda jiya mun tsaya ne akan aya ta 61 fadin Allah wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladina amanu minkum wal ladina yu'dhuna rasulallah lahum adhabun alim a wannan aya kamar yadda muka yi bayani jiya Allah yana magana ne akan zargi da munafukai suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa wai wai shi mutum ne wanda yake kawai baya tacewa duk magana da aka kawo masa kawai ɗauka yake yi in an gaya ma kawai sai ya ji kawai ya je ta aiki da shi wannan kamar ana zarginsa ne ba mutum ne mai bin diddigi da kiyayewa wajen zance ba wannan kuma suka ne ba yabo ba to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar musu da martani cewa to ai gwanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin alkhairi ne kuma ya faɗi alkhairi kuma ya yadda da alkhairi kuma ya yadda da muminai ya yi imani da Allah ya gaskata Allah ya gaskata muminai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama rahama ne ga waɗanda suka yi imani a cikin ku waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da azaba mai radadi kamar yadda Allah yake faɗa wallazina yu'duna rasulullah lahum azabun azim a wata ayar lalle masu cutar da manzan Allah da maganganunsu masu cutar da manzan Allah da mu'amalarsu masu cutar da manzan Allah a cikin rayuwa gaba ɗaya suna da azaba mai raɗaɗi mai girma a wata ayar Allah ce innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum azabun muhina lalle masu cutar da Allah suna cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya tsine musu albarka a duniya da lahira kuma ya tanadan musu azaba ta wulakanci ta kaskanci kamar yadda shi Allah din yayi bayani a cikin wannan aya so a dunkule wannan aya tana mai da martani ne akan munafukai dangane da ainihin wato bata annabi sallallahu alaihi wasallama da suke yi da cutar da shi da zaginsa da faɗin maganganu marasa kyau a kansa kuma Allah maɗaukin sarki ya nuna cewa samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma shine alkhairi sabanin kuma abinda muminai suka gudurta kuma suke sukan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi to yau za mu tashi har yanzu dai bayani akan sifar munafikai tunda wannan sura daman tana magana ne yawanci akan munafikai shi yasa aka ce da ita al-fadiha ma'ana sura mai tona asirin munafikai to me Allah ya ce kuma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين الله يتشي cikin sifan waɗannan munafikai yahlifuna billahi lakum liyurdukum duk inda munafiki yake galiban sai ya taimaka rantsuwa da Allah dan ya yardar da kai bai damu ba yanzu yanzu zai rinka ce ma wallahi tallahi na rantse da Allah billahi azim la ilaha illa huwa kuma wallahi ƙarya yake shi yasa daman Allah ya ce munafikai innal munafiqina humul kadhibun suna rantsuwa ne da Allah li yardukum dan su yarda da dan su yarda da ku wannan aya din ta sauka ne akan wasu mutane munafikai da suka haɗu wuri guda a cikinsu akwai wani wanda ake ce da shi Jullas ibn Suwaid da Wawadi'a ibn Thabit suka yi ta suka manzan Allah suna zagin annabi sallallahu alaihi wa sallama suke cewa idan har annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama abin da yake faɗa gaskiya ne suka ce to jaki ya fi mu alheri in dai har abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa gaskiya ne to wallahi gwanda jaki a kanmu in ji su fa a cikinsu akwai wani yaro ɗan ƙarami a cikin yaran madina ana ce da shi amir ibn qais suka wulakanta shi suna ganin shi ba kowa ba ne kuma bai isa ya faɗi magana a ji ba ya ce wallahi wannan magana da kuka faɗa magana ce ba ta daidai ba ta kuskure yaro ya yi fushi ya mayar musu da zance yake cewa wallahi inna ma ya ƙulu muhammadun haƙƙun wa antum sharrun min alhamir yaro ya ce wallahi abinda muhammadu yake faɗa gaskiya ne kuma ku ɗinnan munafukai wallahi kun fi jaki sharri ya zage su ya ce in dai abin da muhammadu ba abin da yake faɗa ba gaskiya ba to ku kun fi jaki sharri ya mayar musu da martani yaro bai tsaya ba ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari ya ce kaji kaji abin da waɗannan munafukai suke faɗa a kanka manzon Allah ya kira waɗannan munafukai yake tambayan su ya ce wai haka ne kun ce lalle ni akan bata nake kuma abin da nake ba daidai ba ne kawai mutanen nan sai suka rantse suka ce wallahi tallahi wannan yaro ƙarya yake wa halafu anna amiran kazzaba ko kazzabun suka rantse cewa amir makareci ne wannan yaron kenan shi kuma wannan amir yaron ya daɗa rantsuwa ce wallahi su ne makareta ya manzan Allah shikenan manzan Allah da ya ga su suka fi yawa yaron shi shi kadai ne sai ya gaskata su sai wannan yaro amir ya ci gaba da addu'a yana roƙon Allah Allahumma saddiq sadiqa wa kadhib kadhiba ya Allah ka gaskata mai gaskiya ka ƙaryata maƙaryaci Allah ya saukar da wannan aya kawai take yahlifuna billahi lakum liyardukum daga cikin munafikai akwai masu rantsewa da Allah gare ku dan su yardar da ku mana ya manzan Allah wanda suka zo suka yi ma rantsuwa ƙarya suke yi sun yi rantsuwan nan ne dan ka yarda da su wallahu da Allah wa rasuluhu da manzan Allah a haƙo an yurduhu da sun yi ƙoƙarin sun yardar da Allah da manzan Allah shi ya fi su faɗi gaskiya in kanu mumini na inda sun muminan gaskiya ne to sai wannan yana nuna mana cewa ashe munafiki yana iya yin rantsuwa akan ƙarya shi rantsuwarsa ba komai bane kada ka rudu da rantsuwar munafiki a wata riwayar aka ce wannan aya ta sauka ne akan wasu mutane cikin munafikai waɗanda suka ƙi zuwa yakin tabuka an zo tafiya yakin tabuka suka ƙi zuwa yayin da manzan Allah ya dawo sai suka zo suna ta bashi uzuri suna ta yi rantsuwa suna wallahi ya rasulullah muna da uzuri shi yasa ba mu je ba shine Allah ya saukar da wannan aya yahlifuna billahi lakum liyardukum wallahu wa rasuluhu ahqqu an yarduhu in kanu mu'minin shi yasa malamai suka ce yana daga cikin ainihin wato sifar munafiki yana yawaita yin rantsuwa munafiki rantsuwa ne da shi shi yasa aka ce duk mutumin da kaga in dai zai yi mu'amala da kai sai ya yi rantsuwa ta ya ta rantsewa ya ta rantsewa to wannan kada ka rudu da shi munafiki ne ba gaskiya yake faɗa ba yawan rantsuwa ba shi ke nuna cewa mutum abin da yake yana kan gaskiya ba yawan rantsuwa baya nuna cewa wani yana kan gaskiya so mutum ya kokari ya faɗi gaskiya din ko da bai rantse ba ba matsala ita rantsuwa ana yin ta ne da larura kamar yadda malamai Allah musu rahama suke faɗa suke yin bayani dalla dalla afwan yawa to bismillah ar-rahman ar-rahim
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم
tun da kaga ina shan ruwa ma ka dora ba يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم na'am قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون Allah yake ba da labari yana ce alam ya alamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu yanzu waɗannan ba su sani cewa ba wanda yake gaba da Allah yake faɗa da Allah da manzan Allah ayyu khalifullaha wa rasulahu an yakunu fi janibin wahidin min Allah wa rasulih ba su sani ba waɗanda suke gaba da Allah suna faɗa da addinin Allah da addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha cewa duk mai wannan sifa dan wutar jahannama ne kuma yana mai kaddara ma dawama a ciki zalikal khizyul azim lalle wannan shine wulakanci kaskanta mai girman gaske ai al fadihatul azima iya tozarta iya wulakanta aya tana nuna mana cewa mai fada da addinin Allah mai yaƙi da abin da manzon Allah ya zo da shi to lalle yana cikin fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadar masa da wutar jahannama kuma yana mai kaddara ma dawama a cikin wannan wuta ta jahannama kamar yadda Allah yake cewa am hasibal ladina fi qulubihim maradun allan yukhrija Allahu adghanahum kuma Allah ya ce yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim kullum munafikai suna cikin jin tsoro kada Allah ya saukar da wata aya da za ta tona asirin abin da ke cikin zukatansu ay yakhshal munafiquna an tunazzala alaihim ay an tanzila ala almu'minina suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim Allah ya saukar da wata sura da zai yi bayani wa mumine da yake bayani dangane da abin da ke cikin zukatan su munafukai cewa ƙarya suke yi kuma macuta ne masu faɗa da Allah ne suna jin tsoro kada Allah ya tona asirin su shi kullum munafiki yana cikin firgici da ya ji an saukar da aya to sai ya rinka cewa akan suwa aka saukar me aka ce yana tsorita saboda kada Allah ya faɗi abin da zai tozarta shi min alhasadi wal adawati lil mu'minin kada Allah ya bayyana hasadarsu da kuma adawarsu da gabarsu da suke yi da ga mu'minai li'annahum kanu yaquluna fima bainahum wa yusirruna wa yukhalifuna al fadihata bi nuzul al qur'an fi sha'nihim kullum suna faɗan maganganu marasa kyau na cutarwa ga annabi na cutarwa ga addinin Allah to kuma kullum a tsakaninsu suna jin tsoron kada Allah fa ya tona asirinsu shi da munafiki idan yana cikin mutane to kullum in an zo ana wani abu yana jin tsoron kada a gano shi shi yasa aka ce shi mara gaskiya ko a cikin ruwa gumi yake yi yana cikin ruwa amma sai ya ta tafka gumi saboda bai da gaskiya shi yasa wannan sura aka ambace ta da suratul fadhiha wal muba'athara wal muthira duk sunan suratul tauba ne ko ka ce fadhiha ko ka ce al muba'athara ko kuma ka ce almuthira wadda take tayar da ko take tono asirin munafukai in kun lura tunda muka fara muna ta magana ne akan munafukai Allah dai ya raba mu da munafurci amma abdullahi dan abbas yake cewa Allah tabaraka ta'ala ya saukar da ambatan mutum saba'in cikin munafukai da sunannakin su da sunannakin iyayensu amma daga baya sai aka shafe ayar da take magana akan wato a sunan nakin nasu yace summa nusikha zikrul asma rahmatan lil mu'minin sai aka share ambatan sunan nakin nasu wannan din ma Allah ne dan jin kai ga mu'minai dan kada su shiga damuwa da tashin hankali wane wane ma munafiki ne wane wane ma munafiki ne kuma kada sashin su ya rinka aibanta sashi saboda za a samu wani a gababansa munafiki ne shi kuma mumini ne sai a zo a ce ai imanin naka na banza ne tunda ma babanka ma munafiki ne sai ya zamanto ana aibanta mutum wani sai a ga gashi na yana da imani sosai amma kuma kakansa munafiki ne yanzu wani abdullahi ibn ubay ibn sulul shugaban munafikan duniyan nan gaba daya amma ɗansa kuma babba ne cikin sahabbai kuma annabi yana son sa lokacin da ya zo ya bar duniya uban ya rasu sai shi yaron dan abdullahi ibn ubay ibn salul din ya zo gurin manzo Allah ya ce ya rasulullahi na san cewa babana munafiki ne amma ina neman ka dan yi masa addu'a ko Allah zai sauƙaƙa masa azaba ka duba tausayin ɗa ga uban shi ya nemi alfarmar manzon Allah ya ce yana son manzon Allah ya bashi rigarsa a ɗan lullube shi mana yana son annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada babban rigarsa a lullube shi wannan munafiki a cikin kabari annabi ya cire rigarsa ya bayar aka nade shugaban munafukai na duniya aka sa shi a kabari ya ce yana fatan a dan sauƙaƙa masa saboda alfarmar ɗansa ya zo ya masa zai masa addu'a sayyidina umar ya kama magana yana cewa ya rasulallahi ya za ka yi masa addu'a wanda wannan mutumin maƙiyinka ne a kabarin yaya za a yi masa addu'a sai manzan Allah yake cewa baka san cewa Allah ya bani zaɓi ba ne ba Allah cewa yi istagfir lahum aula tastagfir lahum ko dai ka neman musu gafara ko kar ka neman musu ai kaga cewa Allah cewa Allah yayi kai ko kar kai to tunda zaɓi ya bani ko nayi ko kar nayi da ƙarshe ma dai Allah ce in tastagfir lahum 70 marratan falan yakfir Allahu lahum inda za ka nemar wa munafukai gafara sau saba'in wannan sau saba'in din a larabci kure irgan sai su ce saba'in kamar kai ne ka ce sau miliyan ba wai ana nufin saba'in din ba a'a kure kure malejin irge a gurin laraba shine ce saba'in ina to shi yasa ma'anan kamar ka ce inda za ka nemi musu gafara sau miliyoyi to Allah bai zai gafarta musu ba wato wannan yana nuna mu hadarin munafurci wato munafurci bayi da kyau to shine Allah yake cewa qul istahzi'u ku je ku ci gaba da izgilancin da kuke yi inna Allah mukhrijum ma kuntum tahzarun lalle ko ma tahzarun lalle Allah tabaraka wa ta'ala wallahi sai ya tona asiri kuma sai ya fitar da abin da kuke jin tsoro abin da ba kwa so a tona asiri ku ta barna kuma ba kwa so a fallasa ku to ku je ku ta yi in Allah ya so ya da sai Allah ya tona asirin ku so jama'a wannan abin da ake nuna mutane duk mutumin da ya san yana munafurci a cikin al'umma to ko yayi da yawa ko yayi kadan insha Allah ta'ala wata ran asirin sa a tone yake kuma sai an gane shi so gwanda ma mutum ya zama salihin bawa ya zama mutumin kirki ya zama mutumi na kwarai wanda za a yi masa addu'a sa masa albarka na sha gaya mana ina maimaita mana yawanci munafukai su suke zama a cikin mumine in suka zauna a cikin su sai su rinka daukar labarai na ƙarya suna kaiwa dan aje a kulla sharri wa mutane kaga mutumin da bai san hawa ba bai san sauka ba bai yi laifi ba bai yi wani abu ba kurin a turo a zo a kama shi a wulakanta shi a shiga gidansa a ci mutuncinsa a tozarta shi a ci mutuncin iyalinsa a masa kaza a masa kaza wallahi wallahi akwai sharrin munafukai a ciki munafuki ne zai ce kulle kullen da zai alale masa kudinsa a bashi kurin na gaya muku akwai mutanen da su kuma in ana rikici lokacin da ake rikici lokacin da ba a zaman lafiya su kuma a lokacin suke cin abinci saboda wannan sharrin da za su je su yi shi kuma shine za su samu abinci yi su wulakanta mutane su jefa mutane cikin halin kakanika da damuwa a ci mutuncin bayan Allah na kware wannan kuma shine burin su to ku yi da yawa ko ku yi kaɗan insha Allahu inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana nan a madakata kuma Allah zai maganin kowa ba wanda ba zai je gurin Allah ba kowa zai je gaban Allah tsirara yadda tsohuwarsa ta haife shi in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abdan duk wanda yake cikin sammai da kasai gaba daya sai ya je gaban Allah yana matsayin bawa kuma Allah ya maka hisabi kwabo da kwabo babu abin da za a daga maka kafa so gwanda mutum ya tsaya shuka alheri kada ka shuka sharri ka shuka alkhairi sai Allah ya maka albarka bawan Allah na'am mala ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون daman Allah dai yayi ta bayani akan harkar munafukan nan dalla dalla am hasiba alladhina fi qulubihim maradun allan yukhrij Allahu adghanahum kamar yadda muka faɗa ɗazu su dai kwata kwata tunanin su kada Allah ya tona asirin su ya bayyana abin da ke cikin zukatan su na sharri wala ta'rifannahum fi lahni alqawl Allah ya ce za ka gane waɗannan munafukai ta hanyar wato maganganunsu da harshensu idan suka keɓance suka koma gefe ba kyau abin da suke faɗa akan muminai Allah ya ce wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'abu inda za ka tambaye su ya kai kuma wannan bawan Allah ya akai ka je kai kaza kai kaza ce ai wallahi da wasa fa muke yi ai ba da gaske muke ba yau kun dauka da gaske muke yana barna amma sai ya ce wai shi da gaske wai da wasa yake yi inna ma kunna nakhudu wa nal'ab Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu ku munafikai da Allah da manzon Allah kuke yi wa izgilanci Allah za a yi wa izgilanci manzon Allah za a yi wa izgilanci ku faɗi magana ta izgilanci da cutar da addini idan an yi muku magana ku ce da wasa kuke yi kamar yanzu misali mutum ya ga wani ya tsaye da gemu sai ce ya me na bin suru a an yi dariya in an zo za a yi masa za a ɗauki mataki a kai wallahi wasa nake ma ko wani ya sa wando ya dangale wandonsa dan annabi ya ce kada ka bar wandon ka ya wuce idan sawu sai wani ya ce ya wanda ya sa wandon kanin sa wai ka je ka sa wandon kanin ka wai ana ma tsiya kenan ya abokin sa abubakar da umar ya auliya Allah ya ya ustaz haka za a kira ka kai ka ɗauka girmama ka aka yi amma kuma kafe ka aka yi an gaya ma magana ne ko mutuncin ka za a ci ko wani guri ne ka je za a nan za a kira ka ustaz kai ustaz ustaz kaga ba ba girmama ka suka yi ba kalmar ustaz a larabci tana nufin malami mutum mai daraja mai kima malami shine ustaz to amma a wannan zamanin wasu da yawa suna amfani da kalmar ustaz su gaya maka don su ci mutuncin ka su wulakanta ka da izgilanci suna ganin sun kaskantar da kai yanzu misalin tsaye da gemu ai ba ra'ayin mu bane yace mu tsaye da gemu Allah ya ce mu wanda Allah ya ce mu tsayar shi kuma annabi ba abin da yake sai da umarnin Allah so dan me zaka yi mutum izgilanci da wulakanci in kai baka tsayar ba shikenan kar ka tsayar wannan kai ta shafa amma wanda kuma ya tsayar me ne mai izgilanci yanzu misali mutum ya sa wando ya dangale shi kada ya wuce idan sawu manzo Allah ya faɗa hadisi ba ɗaya ba ba biyu ba sun fi sau shurin masakiya annabi yana faɗa cewa duk wanda ya sa wandon sai ya wuce idan sawu Allah zai masa azaba to sai wani yana jin tsoron azabar Allah ya ce shi zai bi abin da annabi ya faɗa ya dangale wandon sa to me ne mai izgilanci laifin shi ne ya bi umarni ne mace an ce ta sa hijabi ta sa niqabi ta sa safar hannu ta sa safar kafa saboda maganin maza mayu masu kallon mata to ta sa ta lullube jikinta me laifinta me ne mata izgilanci amma wani gurin in sun tafi hajjifan su ake ana cewa shaidani a ce wai biredi a leda wai ko kuliya a leda bak ko kuma a ce bushiya buɗe idanki duk wannan haka ake faɗa wa bayan Allah mata waɗanda suka killace jikinsu suka mutunta jikinsu so duk wannan yana layin izgilanci to Allah yana cewa kul a gaya musu masu izgilanci abillahi yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzon Allah kuntum tastahzi'una kuke izgilanci la ta'tadiru لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Allah ya ce kar ku yadda ku ba da hanzari ba wani uzurin da zamu karba kamar mutum ya ma laifi a dan Allah ka tsaya bari ma bayani ka je ka ce ba wani uzurin da zaka bani ka rufe mun bakin ka kawai la ta'tadiru kar ku yadda ku ba da wani hanzari ba wani uzuri ba za a karbi uzurin ku ba qad kafartum ba'da imanikum kun kafirce bayan kun yi imani kaga ashe da suna da imani ashe yin izgilanci yakan sa mutum ya ridda yin izgilanci ga addini yin izgilanci ga masu addini ridda ce kadi kafartum ba da imanikum kun kafirce bayan kun yi imani in nafu an ta'ifa in mun yafe wa wani wannan ta'ifa ana nufin wani daga cikinku inda a ce za mu yafe wa wani a cikinku to nu'azzib ta'ifa to wani kuma sai mun yi masa azaba bi annahum kanu mujrimin saboda ya kasance cikin mujrimai mabarnata masu saba dokar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ba za a karbi uzurin su ba ya zo a cikin riwaya cikin abin da suke wa manzan Allah na izgilanci sai su je su zauna a dandali suna cewa yau ai Muhammadu wai yana zaton cewa wai ya fi karfin Rumawa wai zai yaƙi Rumawa zai je garin su zai yi nasara a kansu wai Muhammadu wai yana cewa wai an saukan masa wai da wani abu wai Qur'ani kuma duk ƙarya fa yake duk maganar sa ne sai a fashe da dariya ita tafawa ce kawai mutum ya je gida ya je ya zauna ya kullo maganganun sa kawai ya zo ya samu wasu mutane yana ce musu wai an sauka masa da Qur'ani malam suna wannan abun sai Allah ya sanar da manzon Allah ga abin da suke yi manzon Allah sai yake cewa wata ran sun zo wuce sai ce ku tsayar mun da mutanen nan aka tsayar da su yace ku zo sai suka zo yace kultum kaza wa kaza na samu labari kuna cewa kaza kuna karyata ni kuna cewa kaza kuna cewa kaza sai suka ce a haba ya manzon Allah ba ga muna dariya ba ai da wasa muke ai inna ma kunna ai nakhudu wa nal'ab ai wasa kawai muke ya annabi wasa muke yi kawai inna kunna natahaddathu wa nakhudhu fil kalami kama yaf'alu ar-rakbu liqat'i at-tariq muna yi ne muna hira kamar yadda matafiya in suna cikin tafiya a cikin jama'a suna yin labarai dan su rage nisan tafiya mu ma haka muke kawai kun ga sun wani akwai renin hankali a cikin wannan magana ko gashi sun yi tsiyar amma suna cewa wai su da wasu kai shine Allah ya ce to bara a karɓi hanzarin ku ba kuma kun kafirta kuma in mun yafe wasu ma daga cikin ku ko mun yafe wani daga ciki ko wani bangare daga cikin ku to wallahi wasu kan sai mun musu azaba saboda suna nan da wannan niyyar a zuciyarsu ta isgilanci wannan ma dai yana nuna mana hali da ɗabi'a na munafukai to sai Allah ya sake cewa me kuma du akan su المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون sai Allah ya nuna cewa su ba munafukan nan fa suna da haɗin kai kuma a tsakaninsu dan sun san tsiyar da suke aikatawa sun kuma san barnar da suke aikatawa a junansu shine Allah yake cewa almunafiquna walmunafiqatu munafikai maza da munafikai mata ba'dhum min ba'din sashin su yana tare da sashi hum ala dinin wahidin amruhum wahid suna kan addini ne na munafurci guda ɗaya kuma lamarin su kwaya ɗaya ne bil ijtimai ala nifaqi ta yanda sun yi tarayya akan munafurci ya'muruna bil munkari kullun suna umarni da munkari shine ashirk wal ma'asiya shirka da ubangiji da saban Allah wa yanhauna anil ma'ruf kuma suna hani akan kyakkyawan abu yani anil imani wat ta'a suna hani akan yin imani da Allah suna hani akan yi wa Allah tabaraka wata'ala ta'a wa yaqbiduna aydiyahum kuma suna kame hannunsu ba sa ba da sadaka ay yumsikunaha anis sadaqati wal infaqi fi sabilillah sun kame hannunsu ba sa ciyarwa saboda Allah wala yubsitunaha bi khairin munafiki baya shimfiɗa hannunsa wajen bada alkhairi nasullaha fa nasiyahum sun bar Allah kuma Allah ya bar su ay taraku ta'atallah fa tarakahumullah min tawfiqihi wa hidayatihi bid dunya sun ki su bi Allah sai Allah shi ma ya watsa kashin su ya ki ya shiryar da su ya ki ya ba su tawfiki da dacewa a duniya wa min rahmatihi fil akhirah sannan kuma ya haramta musu rahama ta sa a lahira wa tarakahum fi azabihi kuma Allah ya bar su a lahira cikin azabarsa lalle lallai innal munafiqina humul fasiqun lallai munafikai kam su ne fasikai wani gurin ya ce makaryata wani gurin ya ce kafirai wani gurin ya ce fasikai duk sifar munafiki ne wannan aya tana nuna mana munafikai maza da munafikai mata gindin su daya da mazan su da matan su duk mutanen banza ne kuma suna da kulle-kulle nasu da suke yi ana iya tura mata ma su je su yi ta munafurci a cikin yan uwansu mata su kawo labari wa iyayen gidansu maza munafukai to Allah ya tona asirinku kuma an gano ku almunafiquna walmunafiqatu munafukai maza da mata ba'duhum min ba'din duk akan hanya ɗaya suke ta munafurci ta tsiya shi yasa din a cikin matan ma akwai munafukai munafukai nawa suka kashe aure a mata duk matar da kaga tana yawan zirga-zirga a gidanka je kicin shiga can je kicin shiga can wallahi ya kamata ka ɗau mataki a kanta a nan nake so na ja hankalin mutane ma'aurata kada ku bari matanku suna kulla alaka da wasu matan da ba ku san halin su ba ba ku san ɗabi'ar su ba dole ne ka san abokanan matarka dole ne dan in ba haka ba za ta je ta jawo maka kamama da masifa a gidanka akwai matan da zaka ga kullun sun lazimci gida suna zuwa me yake kawo su ita ba ta da miji ne idan ba ta da miji gidanka shine gidan hiranta idan zumunci ne kullun sai an zo me yake kawo ta sharri akwai wani bawan Allah da ya kama wata taimaka mata yi ma take mai munafurci a gida taimako ya mata ta kashe aurenta ya zo ya ajiye ta a gidansa tana cin arziki cin arziki ne mana ana taimaka mata wallahi sai gashi tana ziga matarsa a kan ta yaƙi mahaifiyarsa tana ce mata fa in kika ba tsohuwan nan fa za ta miki illa ba za ta bar shi ya miki abin da kike so ba in kika ba tsohuwan nan fa za ta hana ya miki kishiya uwar miji fa yanzu ba a kyale ta a haka dole fa sai kin kai uwar miji wajen malamai fa suka buga wa boka waya ita wannan munafukar dai yar cin arzikin ita ta buga wayar ita kuma matar gidan tana cewa tunda taimako ne ni kan mara ba zan karba kuma daman uwar mijin nan ta sa mun ido ta dame ni ta takura mun aka buga wa boka aka ce to da Allah ana neman ya magance wannan uwar mijin ne bokan ya ce haukata ta kuke so a yi ko ko dai a sangarta ta ko ko a kore ta daga gidan ko kuma dai a hallaka ta ka duba malam boka he ka ce rububiya a hannunsa take da uluhiya yanzu dan adam ya rinka cewa wai dan uwansa wai zai haukata shi ko zai illata shi ko zai masa kaza ko zai masa kaza suka ce a basu magani da za su sa mata su dafe ta su shanye ta sai abinda suka ga dama haka suka ce ashe bawan Allah nan daman ya san yana zargin ana masa kaza ana masa kaza a gidansa wata ran zai tafi ya dan danna yar mp3 dinsa a falonsa ya ajiye kurin ya yi gaba ta naɗe masa duk yadda ake yi ya dawo ya danna ya ji ashe wannan matar ga abin da take so da yawa yawa akwai matan da suna zaman lafiya da mazajensu amma wasu za su zo su zuga su lalata musu aure ita mace kuma tana da rauni ba ta sanin cewa tana cikin ni'ima sai ranar da ta tsallaka ta bar gidan mijin nan nata shine za ta gane tana cikin ni'ima kuma ku maza ya kamata ku sa wa gidajen ku security kuma ya kamata ku rage yawan alakan matanku da yawan alaka da wasu mata bini bini wani bawan Allah ya je ya tarar da gidansa kullum a ciki kullum mata ya ce ni wance me ake a gidan nan ne ke ba wata sana'a kike ta kasuwanci ko wai a wallahi farin jini ne da ita kaunarta ake yi sai da wata ran ya sa ido ya bincika ya bincika ya je je ya dawo ashe maganin mata take sayarwa maganin mata kasan suna da magani irin nasu ai yanda za a kafe ka duk abin da ta faɗa wallahi sai ka yi kwarai da gaske ya zo ya bincika sai ya taraga shi ashe da magunguna tana zuwa gidan boka tana karɓo magunguna tana sayarwa mata maganin mata akwai shi na yana nan ko gida ko mota ko kujerar makka ko kuma cikakkun kuɗi a jakarki ma'ana ko mai gida ya baki gida sabo naki ko ya baki mota taki ko ya baki kujerar makka dolensa ko kuma kullun da kuɗi a aljihunki in an maka magani wai haka za a yi saboda su matan haka suke wannan talaucin da ake ciki ke kin yadda haka za ta faru kaji wani ya ce ina ka koshi ma bala za ka ajiye kuɗi ai da mun san san matan da suke sun sani ai matan malau ne ai matan masu maiƙo so da Allah yana da kyau yan uwana ku sa ido tunda Allah ya ba mu labari a cikin matan nan akwai munafukai akwai annamimai masu annamimanci akwai masu raba aure tana shigowa gida za ta ga daki yau wance ke kuma haka ke shekara shekaru kuna kina tare da shi mutumin nan yana da wadata mijinki mai hali ne kowa sani yanzu yar umaran nan da ake di yayin tafiya ke bai kai ke ba haba ake da irin wance ce ai da wallahi yanzu da ya kai ki a'a yanzu yaya barki bai miki kaza ba bai gyara miki daki bai canja miki kayan daki ba bai miki kaza bai miki kaza ba kana dawowa mataka ta sa maka fuskar shanu ka san fuskar shanu ko ka duba fuskar saniya akwai alamar dariya babu babu turbu ne maka saboda an zo an gama loda ta malam wannan duk illa ce ta munafukai so ya kamata ku sa ido akan mata munafukai da suke shiga gidajenku in ba haka wallahi za a kashe muku aure ba ku sani ba sai bayan ta bar gidan za ta zo tana cewa da Allah ka taimaka mu wallahi wance ce ta zuga ni wallahi wance ne taimin kaza taimin kaza ba da ma kharibat malta so yana da kyau mutane su ji tsoron Allah kuma wannan munafurci din gashi nan abu ne dai da na gaya muku ana nan ana ta yin sa a ko ina kowane bangare akwai Allah ya kiyaye mu na'am malam وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم shikenan sakamakon su dai Allah ya ce wa'adallahu almunafiqina walmunafiqat Allah ya yi alkawali na narkon azaba ga munafikai maza da munafikai mata wal kuffara har ma da kafirai ina so ku lura da wani abu a cikin ayan nan kaga ashe gidan munafiki namiji da gidan munafika mace da gidan kafiri gidan su daya a wata ayar ma Allah cewa yayi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira munafiki yana can gidan ƙasa ƙasa a cikin wutar jahannama ma yana can ƙasa Allah ce ba za ka samu mai taimaka mai ba duk ihun da zai a jahannama Allah ba zai taimake shi ba kuma ba wanda zai agaza masa saboda ya gama toyawa ya cinye ya soye a nan duniya munafurci kurum shine aikinsa ya fi jin daɗi in ya gaba a zaman lafiya ya fi jin daɗi in ya raba auren wance da wani ya fi jin daɗi in ya raba ɗa tsakaninsa da uba ya fi jin daɗi in ya raba tsakanin amini da amini ya fi jin daɗi in ya raba yaro da mai gidansa ya fi jin daɗi in ya raba masallaci da masallaci ya fi jin daɗi in ya raba ƙungiya da ƙungiya suna nan kala kala layi layi suna nan dalla dalla munafukai Allah ya ce gidanku ɗaya da arna kafirai kuma kuna cikin wutar jahannama amma fa na gaya maka yana sallah yana azumi ba mamaki ma sai ya riga ka zuwa masallaci a unguwarku amma sallarsa bata masa amfani ba azumin sa bai masa amfani ba munafikai kuna azumi kuna shan ishirwar banza gwanda ma ku ci ku sha shi muku alheri dan wahala ce munafiki dan wuta ne munafiki kuma kafiri ne duk qur'ani ba aya ba surar da ta tona asirin munafikai irin suratul tauba duk wanda yake neman labarin munafikai to ya shiga suratul tauba kurin yayi linkaya ya dawo duk wa minhum wa minhum wa minhum na cikin suratul tauba nan gaba ɗaya munafikai take magana akai to Allah ya ce sakamakon su wutar jahannama khalidina fiha suna masu kaddara ma dawama hiya hasbuhum Allah ya ce jahannaman nan ta ishe su kafiyatuhum jaza'an ala kufrihim ta ishe su sakamako akan kafircinsu a ina jin ya isa ma haka ko to sai Allah ce wa la'anahumullah kuma Allah ya tsine musu albarka munafiki ba ai abadahumullahu an rahmatihi Allah ya nesanta munafiki daga rahama tasa ai ina ga kamar wannan ma ya isa ko sai sake cewa wa lahum azabun muqim kuma suna da azaba dawwamammiya da wahala ka samu wata aya da ta yi azaba ta yi bayanin narkon azaba ga munafukai irin wannan ayar ku duba ta da kyau wa adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kufara nara jahannama kaji daya wutar jahannama bai isa ba aka ce khalidina fiha ba sa fita har abada kaji biyu hi hasbuhum wutan nan ta ishe su ita ce abokiyar zaman su kaji uku yace wala anahumullah Allah ya tsine musu kaji hudu walahum azabun muqim abu na biyar kuma suna da azaba dawwamammiya kullum cikin azaba ni ban sani ba me ribar munafurci ne me ribar munafurci me amfanin munafurci kai so kake ka je can fuskar ka daidai idan ya je gurin waɗancan nasu ne in ya je gurin waɗancan ma nasu ne mana in ya je gurin waɗancan ai muna tare da ko ai ai su wane su wanan nan ai ba su da mutunci ai ba mutanen kirki ba ne ya gama da wannan sai ya ɗebo magana sai ya ce ai sun ce kaza sun ce kaza ma akan ku sai ya koma gurin waɗancan ɗin ya ce tab ai mun muna tare da ku ai ai su wane su wanan nan ai ba mutanen kirki ba ne ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza aikin kenan nan ma ga annamimanci shi sa manzo Allah yake cewa la yadkhulul jannata alqattat bai zai shiga aljanna ba alqattatu sahabbai suka ji wannan kalma ta nauyi suka ce ya rasulullahi wamal qattat wai me qattat waye qattat sai annabi ya ce alqattatu annamamu alqattatu annamamu shine annamimi mai annamimanci ba zai shiga aljanna ba kuma yana mai dawwama a cikin wutar jahannama kaga malam in aka ce ma ka shiga jahannama zaka dan hutu ai da dan dama dama amma wannan fa ba zai fita ba kar ku manta da annabi sallallahu alaihi wasallam magana da ya faɗa alamar gane munafiki ya'yan uwana kar ku kai tunanin ku nesa alamun munafircin nan ga sunan mazala ce idan hadatha kadhab wanda duk inda zai yi magana ƙarya yake yana ƙarya to ya shiga layin munafirci fa wa idza wa'ada akhlaf idan yayi alkawari ga masiba karya alkawari duk wanda in yayi alkawari baya cika to ya shafa wa kansa ruwa kafin ya mutu dan ya dauki layi na munafurci idan ka san ba za ka cika alkawari ba ma kar ka yi in an yi magana ka ce ba alkawari ne ba in Allah ya kaddara na cika to in ban cika ba to ina fatan kada Allah ya kama ni wa idza tumina khan ga cin amana yanzu yanzu za ku zauna ku yi magana ta sirri da kai da shi insha Allah da ya je gurin mai shayi aka hada man shayi aka toya masa indomi da kwai yana afkawa zai baza wannan sirrin a gurin araha kyauta sai dai ka ji labarin ka a gurin mai shayi kai ai idan kana so ka samu labari a gari me yake faruwa ka je gurin mai shayi wannan masu shan shayi da suke zaune wurin mai sha ana shan shayin nan ana fidda maganganu da labarai anan ake samun labari ya zauna kurum ya taba da labari bai damu ba ko kuma ka yi magana da shi tsakani da Allah wani da Allah wannan magana amana ce da Allah bana so in ji ta a wurin wani ce haba da Allah wani kuma yanzu kai dan Allah ni din za ga yawa haka haba da Allah ai ni wannan bai kamata ma ni din zan je in faɗi maganar ka kun rabu da shi lami lafiya sai zai ce ai ɗazu muka haɗu da mutumin amma fa da Allah amana na baka saboda wallahi ya ce min amana ne baya so ji a wurin wani wai shi ma wai sai a ce da shi amma fa dan Allah kaka faɗa dan ya ce kan na faɗa wai shi ne wani bawan Allah ya ce kaga yau a wannan zamanin sirri duk abin da ya fita daga bakinka ko daga kai sai mataka ne ba sirri ba ne kurum in dai ya fito daga bakinka to ba sunansa sirri ba a da a da a wajen magabata sirri baya wuce mutum ɗaya biyu da ni da kai za mu iya sirri to amma yau wannan al'ummar kai kaɗan ne suke iya riƙe sirri to jama'a wannan shine sifofin munafukai akwai kuma wa idza khasama fajar idan mutum zai husuma sai fajirci hayaniya hauragiya wajen husuma wannan su ne alamomi na sifofin munafiki to dukkan waɗannan ayoyi da Allah ya bayani akan waɗannan mutane suna da waɗannan abubuwan gabaki ɗaya kuma asalin shi munafiki damun kafiri ne kurin bayyana musulunci yake amma ba wai dan ya amintu da musuluncin ba Allah Allah ka raba mu da ainihin munafurci na'am كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون sai Allah ya ci gaba da buga misali yake cewa kalladina min qablikum kamar kafiran da suka gabace ku ne ai ai fa'altum ka fi'lil ladina min qablikum kun yi aiki na munafurci da rashin gaskiya irin yadda kafiran da suka gabace ku suka aikata bil'uduli an amrillah kun kauce wa umarnin Allah falu'intum kama lu'inu aka tsine muku albarka kamar yadda aka tsine waɗancan kafiran kanu ashadda minkum quwwa waɗancan kafirai fa sun ma fi ku ƙarfi batshan wa mana wa akthara amwalan sun fi ku kuɗi sun fi ku ƙarfi sun fi ku kuɗi wa auladan sun fi ku ƴaƴa da yawan ƴaƴa da ƙarfin ƴaƴa fastamta'u bi khalaqihim sai suka amfanu kai la ilaha illallah shiken sai suka sai suka amfanu suka ji daɗi da saɓansu da ainihin bin sha'awarsu da kama duniya da mantawa da lahira fastamtatun bi khalaqikum kuma kuka amfanu kuka ji daɗi to Allahu akbar Allahu akbar ai sun tashe mu dole mun tashi za mu dakata a nan saboda yanayin ruwa insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa ai da wani samarin nan suka tashi kowa ma dole ya tashi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk